وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da shida ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatunmu na sayi buhari babin tafsir surutu al imran za mu tashi yau faɗin allah wala ya saban nan ladina يبخلون بما آتاهم الله من فضله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى قوله والله بما تعملون خبير سيطوقون كقولك طوقته بالأوكل قال حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرأ له زبيبتان يدوقته يوم القيامة طوقه يطوقه يوم القيامة يأخذ بلزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك وأنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية
wannan aya ce daga cikin ayoyin suratu al-imran Allah ya ce kada waɗanda suke yin rowa da abin da ubangiji ya ba su na falalarsa mana arziki da allah ya ba su kada su taɓa tsammanin ruwa da suke yi na ƙin bayarwa da abin da allah ya ba su kuwa khairar lahum wannan shi ne alheri a gare su bal huwa sharrun lahum bari dai yin ruwa da ƙin bayarwa sharri ne a gare su za a yi musu ɗauku ranar tashin alƙiyama sai yi ƙona ma bakhilu bihi yau alƙiyamaci wato a nan ana nufin azabar da za a yi musu ne wato za a ɗaure musu wuyayiwarsu ka ɗauk in an ce a ɗauk kamar a shaƙi mutum ko a ɗaure wuyansa shi ne ma'anar sai yi ƙona kamar yadda ake cewa tawaktuhu bi tawqin tawaktuhu bi tauk ruwa abu ne na zargi kuma abu ne na ƙi don haka ma Allah madaukin sarki ya halakar da al'umma guda saboda saboda ruwa da suka yi ta yi to Allah sai su ki ruwa ɗin kada mutum ya taɓa tsammanin ya riƙe kayansa ya ƙiya ba wani wannan ɗin shi ne ya fi alheri gare shi komai ma da komai Allah ne mai gadansa za a mutu a bar komai wallahi mera su samawa ce wal abu Allah shi ne zai gaji wato abin da ke cikin sammai wato da ƙasa ma fi hima abin da yake cikin su gaba daya wallahu bima ta'maluna khabir Allah shi ne mai ba da labari dangane da abin da kuke aikatawa wannan ayar kamar yadda ibn jarir ya faɗa a cikin tafsirinsa ta sauka ne akan ahlul kitab da suka yi rowa dangane da abin da ke hannunsu da allah madaukin sarki ya ba su na farko sun yi rowa na ilimi allah ya sanar da su a cikin littattafansu suka yi ruwa suka isi bayyana wa mutane abin da ke cikin littattafai din an tambaye su sifan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sun isa faɗi sifofin shi suka ɓoye saboda hasadan min indi an fusayin hasada da suke da ita saboda kada su bayani a so annabi kuma abin shi to kaga a nan gurin malamai suka ce kitmanul ilmi ma bukhul ne ruwa da ilimi shi ma ruwa ne mutum ya san abu ya iya mutane bayani ya sa manzo Allah yake cewa man su'ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi akan wani abu na ilimi fakatamahu sai ya koyi ilimin bai yi bayani ba duk wanda aka tambaye shi akan ilimi kuma kowane ilimi ne kowane ilimi ne ko na duniya ko na addini in aka tambaye ka kaƙi ka bayar to sai Allah ya maka linzami da wannan ilimin da ya baka bilijamin min narin linzami na wuta ranar tashi alƙiyama an yi wani malami yana invigilatin na jarabawa tare da ɗalibai kurin ɗalibai sai su tambaye shi malam me ake nufi da wannan tambayar me ansar ta kawai sai ga musu yana zagayawa duk wanda ya tambaye shi sai ya gaya masa amma in baka tambaye shi ba zai faɗa ba amma in ka tambaye shi sai gaya maka aka yi magana aka ce aka yi ce a ya ce shirin jefa kai na cikin halaka annabi ya ce man su'ila an ilmin fakatamahu duk wanda aka tambaye shi akan ilimi ya koyi sai an masa linzami da wannan ilimin ya zama dalilin shigarsa wuta ya ce duk wanda ya tambaye ni sai na gaya masa in ba kwa so na faɗa ku cire sunana ku daina sani ina ambidilatin shi fa ko test ake ajinsa ko me in dai ka tambaye shi wallahi sai ya gaya maka yace gashi nan Allah ya faɗa alladina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi masu yin ruwa da abin da Allah ya ba su daga falala ya ce Allah ya bani ilimi ya sanar da ni in ban sani ba ba zan faɗa ba amma matuƙar na sani sai na yi bayani shi kuma haka yake shi kuma fahimtarsa kenan hadisin imam ahmad ne ya rawaito shi wanda ya ɓoye ilimi za a yi masa linzami da ilimi ranar tashin alƙiyama haka abu dawuda da ibn majah ya kawo hadisin abdullahi ibn munir ya ce ya ji abin nazar shi kuma ya ji abdurrahman ya ruwaito haddi zuwa imam abu huraira cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man atahu allahu malan man atahu allahu daidai ke da man atahu allahu atahu Allah atahu Allah duk wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu ya kiya bayar da zakkar wannan dukiya to musila lahu yawmal qiyamati za a suranta masa shine musila musila daidai ke da suwira za a kamanta masa a suranta masa wato kamar maciji shine shuja'an akra din hayya ashuja ana nufin hayyatun maciji mai sanko shine akrahu maciji mai sanko kansa kamar ba gashi saboda bala'in guba da take kansa da kuma tsawon shekarunsa idan maciji ya riƙa ya kai maciji to yakan wani sanko wani kore-kore a kan kansa idan ya daɗe a duniya sannan kuma ya kai wani matsayi na girma to shine ake ce da shi wato shuja'an akra guba in ta yawa a kansa to sai ta hana wani duk wani gashi ya tsaro a kansa guba ce kurin nema yake duk inda ya samu ya sara sai ya tsiya yadda ita don ya rage ta gubar maciji kuma kisa take yi Allah kiyaye ko maciji yana iya girma sosai fiye da yadda kake tsammani wasu kuma Allah ya kan musu nisan kwana a cikin macizan yakan girma sosai ya yi tsawo ya yi kauri akwai macijin da girmansa ya kai in ya zo ya tsallaka hanya ba za a iya wuce ba in ya zo ƙetar kwantan nan to get ne ba za a iya wuce saboda bala'in girmansa babu ma abin hawan da zai iya haura shi yakan yi wannan girman musamman ya samu wuri mai kyau babu damuwa ba mutane don shi maciji bai fiye rayuwa a wurin da yake akwai zirga-zirgar mutane ba ya fi so ya zauna inda ba mutane sai dai ya fito ya ta'adi ya koma su ranar tashin kiyama a subhanallah wato za a za a wanda yake da kuɗi baya ba da zakka za a samu irin wannan macizai shijawun akra a ɗaure masa shi a wuyarsa a rataye masa ga kansa nan yana saransa yana cewa ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne taskar arzikin da ka ɓoye ka ƙi ka bayar da hakkin Allah sai kaf ya sare shi ya ta zuba mai wannan guba guba ɗin shi ne ya tawwiƙuhu wato ya ji alu taufan ko yi ji alu taufan fi unuqihi kamar a naɗe masa wuyarsa da ainihin jikinsa kuma wannan ranar tashin alƙiyama a za a yi ɗin ya ce ya hudu bilihzimatihi ko bilihzimatihi ya ani bi shidqaihi abinda ake nufi zai rinka saransa bi famihi da bakinsa kenan shine lihzima ko kuma shine shidq zai rinka saransa da baki yana cewa ni ne dukiyarka ni ne taskar arzikin da ka tara sannan sai annabi ya karanta ayar wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum kada wanda suke yin ruwa kaga anan gurin hadisin ya fassara mana ruwar dukiya mutum ya ba da hakkin Allah a can kuma an yi mana bayanin ruwar ilimi duk sunansa ruwa kuma wannan yana nuna cewa ashe arzikinka zai iya kai ka wuta idan ya zamanto a rataya maka maciji saboda arzikin da ubangiji ya baka yana sa ranka kafin ma ka shiga wuta ai ka shiga bala'i to wannan kuma sai ya faru akan mutane da yawa da yawa don wasu ba sa ba da zakar ma ka duba yadda Allah ya sauƙaƙa harkar zakar nan duk dukiyar ka kashi arba'in za ka kasa ta gaba da ɗaya arba'in ka buga lissafi ka cire ɗaya ka ba da shi ne hakkin Allah to amma ya laifi rabo ne mai kowa ne ke iya cirewa wani yana baƙin ciki daga ya ɗauki wannan abun ya bayar yana gani ya yi wayo to wannan bai zai zama alheri gare ka ba mu je malam
babu wa tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adam kathira me kace wai wa tasma'unna kame mai tani
wa tasma'unna min wala alladhina wala tasma'unna ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية أر- أردف أسامة بن زيد ورآه يقود سعد بن عبادة في بني الحارثة بن خزرج قبل وقعة البدر قال حتى مر حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبارة الأوثان واليهود abadatul عبرة الأوثان واليهود والمسلمين, والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة ولما غشيت المجلس أجاجت الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تدبروا على- علينا ثم لا.
لا تدبروا na'am لا تكبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي ابن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاكشنا به في مجلسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركين واليهود مسلمون وال والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون يتساورون فلم يزل النبي صلى الله عليه واله وسلم يكفرهم حتى سكنوا ثم ثم ركب النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى دخل على سعد بن عباده فقال له
cigaba
قال له يا سعد ألم تسمع ما قال أبو أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعف عنكم واصفى عنكم فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد استلها أهل أهل هذه البهرة على أن يت- على أن يتوجهوا فيؤصب- فيؤصبوه بالإصابة فلما أبى فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شريك بذلك وذلك فعل به ما رأيت
ma ra'aita
ما رأيت
fa'afa anhu صعب rasulullah عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعفو عن المشركين وعن الكتاب كما أمرهم الله ويصبر- ويصبر ويصبرون على أذاهم قال الله عز وجل yayi ya kawo hadisin um, urwa ibn zubair ibn al-awwam daga usama ibn zaid um, ya ce manzon Allah ya bashi labari uh, ya ce ya bashi labari cewa annabi ya hodo jaki wata rana anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ركب على حمار على قطيفة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki akwai shimfuta shimfuda qatifa in an ce qatifa wato shimfuda mai kauri shimfuda mai mai kauri akan jakin kamar shimfudin da ake hawa a dora akan jaki wani ana sifanta mana irin abin da ke kan jakin ne katifa fadakiyya wanda aka yi ta a fadak shine fadakiyya tsakanin fadak da madina marhala guda biyu ne a lokacin ba shi kadai ya hau ba wa ardafa usama ya goya usama ibn zaid wannan yana nuna halaccin mutum ya hau abin hawa ya goya wani a bayan shi ko da mai rai ne kuwa wanda ba zai cutu ba don haka annabi yakan hau jaki tawadu'unsa kuma ya goyi wani akan jakin alaihi salatu wassalam ya dora usama ibn zaid wara'ahu sun yi tafiya ne a يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر يا بويا أسامة بن زيد يا ركا شي سجي سجيد مر اللافيا سجيد مر اللافيا wanda shine Sa'ad ibn Ubada ba shi da lafiya annabi ya ce Usama ya zo ya raka shi su tafi wannan yana nuna mana annabi yana zuwa gaida mara lafiya gaida mara lafiya addini ne gaida mara lafiya ibada ne gaida mara lafiya yana ƙara zumunci a tsakanin mutane kuma wannan yana nuna mana tawadu'u da ƙanƙan da kan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ta yadda yakan hau jaki jakin ma ba shi kaɗai ba ya goya wani bai ɗauki duniya komai ba sallallahu alaihi wa sallam haka akai rayuwar kuma aka tafi wannan abin ya faru ne kafin a yakin badar qabla waqa'ati badar yace qala hatta marra bi majlisin fihi abdullahi ibn ubay ibn salul suna tafiya suka zo wucewa ta wani wurin zama wanda a cikin wurin zaman akwai shugaban munafukai na duniya gaba ɗaya wanda ya ɗauki tuta ta munafurci abdullahi ibn ubay wato ibn salud وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي أبي wannan ya faru kafin shi Abdullahi ibn Ubay ya ce ya musulunta ai hakan ai da ba musulmi bane ya je fito ya ce ya musulunta irin musulunta ta munafurci to wannan abun kafin ya musulunta ne ya ce fa idza fil majlisi akhlaqun min al muslimina wal mushrikina abadat al awthani wal yahudi wal muslimin ya ce a wurin zaman akwai cakuɗa ta shi ne akhlat wato akhlat kamar nau'i akhlatun anwa'un minal muslimina akwai musulmi a wannan majalisi akwai mushirki mushirkai masu bautar gumaka ana dai haɗe da yahudu da musulman ma dai gaba ɗaya duk an haɗu وفي المجلس عبد الله بن رواحة المجلس كما أكوي وني صحابي لأكي تنشي عبد الله عبد الله بن رواحة شما ينورون كنت عبد الله بن رواحة صحابيني بابا من متعي أوجن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة ابن salaba ibn imr al-qais al-khazraji mutumin madina ne mawaki ne yana cikin mawakan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka farkon musulunta ya halarci yaƙin badar ya mutu ya yi shahada a ghazwatu mu'ta ghazwatu mu'ta a nan ya yi shahada can na saba'ina so ɗaya ne daga cikin al'umara yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama da usama suka zo wannan wuri da jakinsu suna tafe falamma gashiyatil majlisa a jajatul dabbaci khammara abdullahi bin rubai an fahu birida'ihi ga sun taho suna kan jaki suna zuwa ƙurar jakin ƙurar da jakin yake tayarwa na tafiya shine ajaja an gane ajaja dabba ƙurar da jakin ya tayar ya tashi kawai sai shi abdullahi ibn ubai sai maza maza sai ya ɗauki mayafinsa sai lullube hancinsa irin cewa annabi ya zo musu da kura saboda wulaƙanci kun gane kamar irin ya taho yana kan jaki suna tafe kura ta tashi bai lura da darajar annabi ba bai lura da matsayin annabi ba tun da makiyi ne sai don wulaƙanci sai ya saka mayafinsa sai ya rufe fuskarsa saboda ajaja tuddan ba ajaja kamar kura da dabbar ta tayar sai ya rufe fuskarsa don ya nuna wa annabi ƙiyayyarsa sun makala la tu gabbiru alaina da Allah ka kuta mana kura ana shi ne la tu gabbiru alaina yake cewa annabi yake cewa usama da yake tare da annabi da Allah ka a tare mana kura ana shine la tughabbiru alaina bai yi masa magana ba bai ce masa komai ba fa sallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi shi annabi bai waiwaci zancen da wani ga munafiki ya faɗa ba sai annabi ya musu sallama saboda akwai musulmi a ciki malamai suka ce idan ka zo wuri akwai haɗuwar musulmi da kafirai a wurin to za ka yi sallama kai kana nufin musulmin ka yi wa sallama da haka annabi mun sallama wata riwaya aka ce annabi da ya zo cewa salamun alamani taba alhuda ya jefa sallama ya ce amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a musulmi suka ce wa alaikumus salam kafirai kuma suka shiru a wata riwaya summa waqafa fa nazala sai annabi ya tsaya ya sauko daga kan dabbar shine ya sauko daga kan wato jakin kenan fada'ahum ila Allah wa qara alaihim alquran annabi kenan mai da yana sauka kawai sai kama wa'azi ya kiraye su zuwa ga Allah kullum sai ya karanta musu alkur'ani a wannan wuri na taron yahudawa da musulmi mushirkai da masu bauta gumaka kawai karanta musu qur'ani dan wa'azi ya zo zai tafi gaida mara lafiya ya ga dama ya tsaya ya isar da kalmar Allah shi annabi bai waiwaici wulakancin da aka yi mai ba a nan malamai suke cewa idan kana da manufa kana so ka cimma target kana so ka isa wani wuri to karka yi da haushin kare ya tsaye da kai an gani kai ɗin kana da wata manufa da kake so ka cimma to ba mamaki kafin ka cimma wannan za a yi ta yi maka wani abu da za a ɗauki hankalinka a hana ka isa wannan wurin da kake so ka isa ko a hana ka ainihin wato tabbatar da manufar da kake so ka tabbatar to ka zama mai basira mutane sukan yi irin wannan ka tafi tiryam tiryam tiryam kana da wata manufarka da zaka dasa a cikin al'umma da wani gini da zaka yi to sai a ta kura maka wuta a ta tsare ka a hanya a buge ka ta can a kulla maka wannan to idan ba mai lissafi ne kai ba mai tunani ne kai ba to sai ka tsaya kana mai da martani akan wannan abubuwan daga ƙarshe kuma har lokacin kai kure ba kai inda kake so ba kurin ka ta tafiya ka rabu da su za a dawo kansu waɗannan ina fatan kuna fahimta da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo shi duk wannan abin da aka yi masa na na ban haushi da bashin rai an rufe fuska saboda ya zo kuma an gaya mai magana karfa a tayar mana kura a nan gurin bai mai da martani ba ai yana da bakin da zai mai da martani bai mayar ba yana zuwa kurin tun da damu so yake da'awa kurin sai kama wa'azi daga wa'azi kurin ya ta karanta musu alqur'ani wa qara'a alaihimul qur'ana ya karanta musu alkur'ani wannan yana nunawa cewa jama'a cikin babban abin da ba mai da'awa zai da'awa shine amfani da alkur'ani faqala abdullahi ibnu ubay ibnu salul ayyuhal mar'u innahu la ahsana mimma taqul bari ku ji zancen wannan mutum da ya ji magana da annabi faɗa ya ce ya kai bawan Allah kai aiku babu ba magana da tafi taka kyau ba magana da tafi abin da ka faɗa ka faɗi mai magana mai kyau amma in kana haƙan fala tu'zina bihi fi majlisina ko fi majalisina irji ila rahlika faman ja'aka faqsus alai kaji kaji wulakanci malam bayan annabi ya gama wa'azansa ya karanta qur'ani sai wannan abdullahi ibn ubay sai ce to ya kai bawan Allah lallai abin da ka faɗa daidai ne ka yi magana mai kyau fala ahsana mimma taqulu babu abin da yafi zancen daga wato ka faɗa yafi shi kyau sai ce amma in har kana gadarar gaskiya kake tafi da ita in kana haƙan to fala tu'zina bihi kaka cutar da mu da gaskiyarka karka cutar da mu tunda kana gadarar kai gaskiya kake faɗa kaka cutar da mu a wannan wajen zama namu munan wurin zama ne da muke muna shakatawa so ka zo ka cutar da mu irji ila rahlika ka tafi gidanka kuma gidanka ka je ka zauna fa man aka faksus alaihi duk wanda ya ga dama ya zo wajenka to sai ka je ka kissanta masa wannan wa'azi wanda karatu da kake ka je ka kissanta masa amma ba wai ka zo nan ka dame mu da wa'azi ba kaga daga nan za a nuna maka cewa suwan suke kin wa'azi yanzu kamar wa'azi da karatuka da ake sai ka ji mutum ya ce yau don me za a zo a sa mutane za su fika ku je ku yi a tsakanin ku mana ya za a cutar da mu irin wannan magana daidai ana faɗanta a yanzu ana faɗanta me za ku cutar da mu da kiran sallah ku zo ku sa kuna ta kiran sallah ku kira ku ya ku mana yi gado ne in gaskiyar kuke faɗa to wa kuna tare ba to ku to to to ku yi wa kanku azuma na sai an zo an sa eh, wani sauti ana cutar da mu an zalunce mu an cuce mu to daman ba sabuwar magana ba ne ba tsinannun mutane iyayenka da kakanninka daman sun faɗa kurin gada kai yanzu kun gane gashi zai a gaban ku hadisin bukhari ne annabi ne ya taho zai je gaida mara lafiya ya tsaya ya ga dama yi wa'azi kuma daman duk inda musulmi ke na wa'azi ai mutane dole a nuna musu gaskiya a hana su ƙarya amma ka duba wulaƙancin da aka yi masa in gaskiya ne kake faɗa to karka cuce mu da gaskiyarka ashe wani ko da gaskiyar kake faɗa shi yana ga ka faɗa ya ji ka cuce shi da Allah baya so ai wa'azi wani ya ji cutarwa ne to ai abakan ma sai a hana dan idan ka zo kana bayanin abakan ma ba wai ka sa sauce wani zai ce ai ka takura mai da bayani da surutu haka suke sai su ce kowa ya je zauna a gidansa duk wanda yake son musulunci zai zo wurin kwai duk wanda yake son musulunci zai zo wurin kar a takura mutane da wa'azi ba wa'azi kar a yi wa'azi suna nan abubuwa da yawa ana faɗa ba wa'azi ba wani magana wa'azi kawai kowa ya je rayuwarsa kar a takura wa wani yasa a wani wurin zaka je ka zauna ko aiki kake ko na abu zaka ga ana ta'adi ana barna baka isa ka buɗe baki kai magana ba kai saka gyara ba kuma haka yanzu rayuwar take kuna kallon tsiya wallahi ba za ka iya magana ba akwai inda ma kai kanka an ce kai magana ma ba za ka yi ba don ko wallahi za ka ga wulaƙanci wani wani wani wani malami wani malami dan caji aka yi wani taro nan na afirka gaba ɗaya a can ina jin caji ne ko a kamaru ne ko a ina kai malamin na ya burge ne kwarai da gaske aka zo ana magana malam wani ya tashi ba yahude malam matsiyaci yana sukan musulunci yana maganar hakkin mata din nan cewa kun zo kuna rayuwa a nan afirka an cutar da mata an shiga hakkinsu ba ku darasha su ba ku musu kaza ba ku kaza wai bature shine zai taho daga can inda yake ya zo ya same ka ce wai ka cuci mace wai su da mata a wajen su tallan sabulu ake da omo da su mata a wajensu kullum suna waje a cikin tsiraici mu da muka ɗauko matan muka ajiye su a gida mu ba su da safe mu ba su da rana mu ba su da dare mu ba su kuɗin kitso mu ba su kuɗin sabulu mu ba su kuɗin omo in ba su lafiya mu kai su asibiti mu yi musu kaza mu yi musu kaza mu yi musu kaza kowa yana da matarsa ya ninkime ta a gida ya ajiye ta yana ciyar da ita kamar yadda ya tilke ragonsa haka yake ciyar da iyalinsa amma duk wani ya zo ya buɗe baki ya zage mu wai ba mu san hakkin mata ba wai a bar su su fita to yanzu da ta zauna a ciyar da ita a taimake ta ta fita ta je ta nemo wani kuma ta sauki ko muna mun samu dama za a ciyar da mu a gida ba yayin mun zama mu ba wa zai fita wallahi ba inda zani to wahala mai wai ke nemo wahala malam kana da za a baka ka ci da safe da rana da daddare komai za a yi maka ai maka sutura ai ma zuwa mu a yi maka duk abin da kake da bukata za a baka kuɗi ka je asibiti za a baka larura rayuwa to me amfani ka fita ka je ina me za ka yi wahalar banza ai ka zauna to haka mata aka ce su zauna a yi musu komai shi kenan wallahi malamin nan ya tashi kurin ya daga hannu da dararsa wallahi da kayansa kayan afirka da dara ya tashi ya ce wallahi ina shaida mu kun ga duk taron nan naku billahi azimu sai mun baza taron nan in aka sake magana aka soki musulunci a wannan taron wai a ce wai wai wai wai musulunci ya cutar da mace yace akwai addini da ya girma mace irin musulunci yace in banza banzaye ne ku ba yace mu nan kafin ma da a haife shi ma an mai tanadin taimakon da za a yi masa mace taimakon da za a yi mata wane ne kaza da sauransu yace addinin musulunci ai addini ya ta kawo hujjoji ya ta bayani yace kuma yanzu yanzu nan idan ba ku ji ba ku ba da apology kuka ce kun yi kuskure ba sai dai taron na ya baje kuma za mu fita ga baki ɗin duk wani mai tsalla zai fita daga nan gurin ba za a yi taron ba wallahi mala ana ɗaukar su a duniya ana haskawa ya musu raga-raga wani yana ƙoƙarin zai tsaye da shi aka ce a ina a bashi gama bayaninsa ya yi bayani dalla-dalla ya isar da saƙo ya yi ta jan ayoyi da hadisai ya ce za ku rena mana hankali kun bar mu cikin talauci muna cikin wahala kun mai da kun ɗauka musamman muke yi wani ba ya ce a gaya mana wace tsayar kuke wa matan me kuke musu me kuke musu wanda musulunci baya musu to shi kafiri malam duk inda ya samu dama sai ya ci mutuncinka kuma wallahi sai ya ci fuskarka a nan ɗin suna nan suna kawo mana shirye-shirye a kafafen yaɗa labaranmu mu musulmi muke ɗauka muna tallata musu mun sani ko ba mu sani ba mu muke tallata musu a ta kawo wasu abubuwa na ɓata addini na cutar da addini na lalata tarbiyyarmu su fa suna can sun lalace kuma wai dole sai sun sa mana ɗabi'ar al'adunsu wai mun yi yanzu fimafimai nan da ake takawa da kudade da ake ta kashewa gidajen talabishin na fimafimai da wasan kwaikwayo da ake ta yi ana ta kashewa za ka tambaya ka ce tawaye ne a cikin musulmi a arewa wallahi tallahi ba za ka samu tawaye ba sun gama saitawa sun turo da dalolin kuɗi saboda ya haɗa manufa a haska muku abinda ‘ya'yanku za su koyi tsiraici a koya muku ya mace za ta samu yanci ga ana fim da mace tsirara saboda suna so kuma ku zama tsiraru mana wato kuna cikin tsiraici Allah ya muku gata za ku lullube jikinku to su suna muku bakin cikin wannan akwai muku iskanci akwai muku rashin mutunci akwai muku kaza da kuma abubuwan da ake ta karantawa na littafan soyayya din nan da waye da sauransu a kafafen yada labarai za ga ba a fashi kuma yana da bala'in daukan hankali musamman mata akwai shirye-shiryen da ba sa fashi a kai sun gama da mu sun gama da mu kuma duk wanda yake mai hankali mai basira ya san suna da manufa ba wai da ka suke yi ba akwai abin da zaka zo malam a gidanka zaka yi shi a al'adarka zaka yi shi amma a ciki dole sai an cusa maka wani ra'ayi a ciki ka sani ko baka sani ba kuma sai ka aiki da shi haka idan ka zo abin da ya shafi harkar addini da rayuwa kullum za su nuna cewa addinin musulunci shine addinin da yake tauye hakkin dan adam abin da suke nuna wa kenan dan me za a zo ajiye mace kullum tana gida wani fa zuwa yake magana wai wai wai ko Allah da lokacin yanzu ake saukar da Qur'ani to bai za a yi maganar wai rabon gado a ce wai ne zakar mai sulhu hazzul unsayni wai ai da lokacin da aka saukar da aya cewa a ba wa namiji kaso biyu mace kaso ɗaya ai lokacin maza suna ɗaukar nauyin mata ne yanzu kuwa mata ba sa maza ba sa ɗaukar nauyin mata dole sai an yi review an daɗa duba wannan ayar a gaya za a gyara ta ta tafi da zamani kaji Allah za su ci gyara kenan ana nuna wa Allah yayi da Allah Allah yayi da na sani da ana saukar da Qur'ani da sai ya gyara wannan ayar wai wai da sauransu yahudanci so dole ne mutum musulmi ya tsaya ya nutsu kuma kullum muna muku bayani mutanen nan sai an bi a hankali da su wallahi kaga yanzu hatta wannan cuce-cuce da kake gani wannan corona corona virus nan wallahi alazim wala galibin abin da ke cikin ta yahudanci ne ko da shedanci Allah nake ga mu suna nan abu ne na sarriya za su sarrafa duniya suna testing their ability ne yaya karfinsu za su iya controlling duniya za su iya rugurguza economy na duniya a 'yan watanni ko 'yan satuttuka gwadawa za su yi duk ciwukan nan sako su ake wallahi ciwon kanjamau sako shi aka yi ciwon wane ne sako shi aka yi ciwon kaza sako shi aka yi ciwon aids nan da kake gani ana cewa aids aids ba magani ba magani a cikin dabba suka yi suka sake shi ya zo ya gallaba mutane kuma suna da aƙidar damar kun yawa kun yawa a duniya kun yawa mutane sun yawa a duniya za su rage mutane in ba su sako wannan bala'in baya za su rage ku ka gani kuma yanzu a zo a ce a zo a zo a zo a ce wai wai wai mutane ko sai su zo su sai su zo su rude yanzu nan jiya ne ko shekaran jiya Trump ya fito yana cewa ai ba da kamuwa a kwantar da hankali vaccination na wannan coronavirus din is on the way ana nan ana abin nan allura za ta zo kar ku manta suna da aƙidar kunyawa yaya za a rage ku idan ciwon nan ya zo shi alal aƙalli ya ɗan ɗauki watanni zai rage mutane da yawa a duniya su fa a wajensu an yawa saboda shi ba yahude shi fi kowa kaɗan a duniya ba su da yawa to ya za su yi su bar ku ta cin moriyar duniya kuna morewa suna kira kuna morewa kun fi su yawa za su rage ku idan an zo yanzu allurar da za a zo a kawo kaga kowa zai zo kaga sun samu business sun samu kuɗi yanzu duk inda aka ce ga maganin nan to insha Allah za a je a ribibi a ta siya to kuma sai Allah ya san me za su kimtsa me za su cusa kuma a cikin ta yi wallahi yanzu duk ba mun gigice ba yanzu a cikin kunna akwai wanda za a zo a ce ga ga allurar kaza ga maganin kaza bai zai je siya ba duk za ku je ku siya to a ciki kuma sai suka san sai suka san me za su cusa a cikin alluran ko cututtuka a cikin kwayoyin su cutar da ku kuma za su iya maganin da za su tura a afirka sunan ɗaya ne amma wajen manufacturing ɗin maganin ko production na maganin sinadaran da za a zuba ba iri ɗaya bane da wanda za a sa kaza yanzu panadol da ake kawowa a nan panadol da muke amfani da shi a nan najeriya ko a nan afirka ba shi bane panadol ɗin da ake amfani da shi a ingila ko amerika ko a saudiya ko a muna amma sunansa panadol da bambanci so tun da suna da wata manufa yanzu sun gigita mutane kowa ya shiga cikin damuwa da tsoro ko to kuma sai su cusa a cikin maganin su cusa abin da za su cusa wataƙila su yi abin da za su hana ka haihuwa in ka sha bai fi ka haihu ya'ya uku hudu biyar ba in sun ga dama su ƙara dos din in ka yi overdose ka sha kamar biyar ko kaza to sai ya shafi har ƴaƴanka da jikokinka wani documentary da al jazeera suka yi a south korea wata makaranta ce malam ta kai gadon kayan nan girma rabkekiyar makaranta makaranta ce ta nazari primary da sauransu malam ana documentary a jazira yana nan a ciki wannan a duniya aka nuna malam shekara guda da aka zo ana dubawa aka zagaya aka zagaya sai aka samu yare ɗaya ne ya zo yake neman admission yaro ɗaya ne a shekarar gaba ki ɗaya cancanta shiga primary ka san me yasa ba sa haihuwa ba sa haihuwa majoracin 'yan ƙasar gaba ɗaya su tsofaffi ne sun tsufa in ma masu ƙarfi ƙarfin ne an ƙayyade musu ga iyayen da za su haifa to an zo a unguwar gabaki ɗaya yaro ɗaya ne ya cancanta ya shiga firamare babu ko yanzu italin nan da ake faɗa da waye da sauransu aka ce lissafi tamanin bisa ɗari na mazauna ƙasan gabaki ɗaya dattawa ne masu shekaru tamanin da kaza saba'in da kaza babu yara matasa saboda me ba sa haihuwa so akwai zargin yiwuwar cewa daga nan zuwa wani lokaci baƙi za su zo su za su mamaye ƙasar su karɓe ta ko kun cika ƙasashen ku kun yawa kuna ta gudun hijira kuna tafiya ƙasashen su yanzu akwai ƙasashen turawan da ana tunanin cewa daga nan zuwa shekara talatin arba'in sojoji musulmi ne za su yi takin oban kasan gabaki daya saboda 'yan pakistan 'yan indiya 'yan bangladesh 'yan afirka da suke gudun hijira su je da suna suna aikin karfi ko suna share-share suna kaza su kuma suna ta haihuwa suna tara 'ya'ya so in sun samu residence permit na zama a kasar sai kuma in sun girma yaran sai su shiga soja sai kuma a ɗauke su to za a waye gari daga nan zuwa shekara aru aru kaza kaza sojojin kasashen manya-manyan kasashen na akwai barazanar musulmi ne za su zamanto sojojin kai hatta amerika akwai wannan barazanar daga nan zuwa shekara 40 ko 50 majoritin waɗanda suka fi yawa a sojojin amerika za su zama musulmi ne ku tsaya ku karanta duniyan nan ku fahimce ta gaya muku gaskiya so duk yadda za su bi su illata ku su gigita ku wallahi talashi yake damu sai sun kuma gigita ku kuma in kun zo akan abin da shafi economy na duniya gaba daya ita duniyar nan duk akan siyasa take tafiya ku fahimci wannan ku huta akan siyasa take tafiya yanzu china nan ta tsole musu ido kaga duk arna ne yan uwan juna ne amma me yasa duk inda ka shiga a duniya sai kaga china yanzu duk jikinmu ɗin nan galiban kayan china ne a jikinmu kun lura da wannan agogonka na china takalminka na china wane ne yadinka na china wane ne china duk duniya idan ka je hatta america in ka shiga babu kayan china a ingila babu kayan china kuma mataki mataki akwai mai arha akwai na tsakiya intermediate akwai mai tsada shi ma china har jirgin sama akwai na china ko babu ba abin da ba sa yi su ana tunanin nan da 'yan shekaru kaɗan china za ta zama ita ce gaba ɗaya take juya duniya gaba ɗaya saboda tattalin arziki kuma babu ƙasar da ake zurubtu a shiga a siyo kaya a shiga a fita a shiga a yi kaya ake fitar da kaya ake production irin china malam aka ce a china bilal mu gidaje mata a cikin unguwa gidaje kamfanoni ne mutum a gidansa sai ya ware ciki da falo kamfani ne duk wannan kwalaye da kuke ganin da menene da menene ana yi da wani fitilar a fitila da ake haskawa din nan da wani tocila da yawanci duk a cikin gidajensa suke yi kar ka dauka wani ginannen kamfani ne kullum zuwa suke wancan kamfanin ya musu kwali wancan ya musu glove wancan ya musu waya so zama suke a gida suke hara da komai ba su zaman banza arziki ne da su malam ga 'ya'ya suna da yawa inda kaga ya juju da ma juju 'yan china duk inda ka je a duniya suna nan to wannan barazana ce cewa china nan za ta iya zuwa tafi karfin duniya nan gaba wannan akan abin da ya shafi harkar duniya kenan yaya za su su kassara ta su gigita ta kuma sun yi mutanen da suka mutu bila adadin an kashe arna sun kashe arna bila Allah nake gaya muku siyasa wallahi wani ai wani ya faɗa wani wani bature wani wani professor a ciki ya faɗa ya ce wallahi ba gaskiya suke faɗa ba abubuwan da ake na na na mutuwar da suke a can eh siyasa ce ai su ma ba za su faɗa adadin da aka mutu ba da kar a ce a musu illa amma yanzu alƙalla ana ta faɗa an ce sun sun gano abin su ma kuma suna tunanin ya za su yi wani akwai tunanin cewa wannan musibar kuma su ma sun yi sun danna ta Italy yanzu bala'in ya dawo kan Italy daman italy ƙasa ce wanda take ta yi suna amma ba ta da arziki da yawa so mutuwa ko jiya ana cewa mutum 600 da wani abu suka mutu a rana ɗaya so yanzu tana ta tunani ita ma china ya za ta yi ai harka ce ta ilimi ko to ya za ta ita ma ta ƙirƙiro nata ta jefa bala'in a wani wuri ko ta bi kaga akan wannan ne suke jefa mu cikin bala'i duk wanda ka ji an ce yana da coronavirus a Najeriya billahi alazim dauko mana akai aka jefa mana kuma suna nan suna turo mutane din su kawo a yanzu haka din sun tanadi kuɗi a trump ya yi bayani jiya ko shekarun jiya dala biliyan barkate ingila ma dala biliyan barkate wai an yi sacrifice wai za a turo wannan dukiya wai a ƙasashe masu tasowa wai dan wai sun fi jin tausayin ƙasashe masu tasowa su ne za a samu casualties da yawa akan wannan ciwon coronavirus din ya za su yaƙi wannan ciwon a'a kufa su sun gama da ita ina tabbatar muku ku jira a nan gurin za ku ji wallahi sun ce sun samu maganinta idan sun samu maganinta to shikenan za su turo muku wannan kuɗin da suka baku za ku daɗe biyar musu ku ta siya kuna kai musu sannan kuma sun cusa abin da za su cusa a ciki wannan shine abubuwan da suke faruwa ba mu ce ba ciwo ba akwai ciwo yana nan amma ya kamata ku sani billahi azim jefa mu akai a ciki kuma ba mu kam abin tausayi ma wato illar komai sai an maka mu ka mu nan hannu ne a nade sai yanda suka yi da mu wallahi ba abin da muka iya komi ba mu iya ba komi sai mun jira yanzu wani yana cewa to ai yanzu abin da za a yi ai sai aje aiwace yana magana mu ma su turo mana injinan da suke feshin nan da mashinan da suke gwada mutanen nan a abin nan tun da su sun kaza da sauransu ba mu iya komai ba ba abin da muka iya yi gaba ki daya tunani ma ba mu yanzu duk kasashe malam sun shiga laboratories din su suna ta bincike ya za su yi su kare kansu ko ingila ma magana ta yi ingila ta yi magana kwanaki cewa ba za ta tsaye da komai ba za su ci gaba da harkokinsu kuma sai sun yi maganin wannan ciwon za su iya yi su amma mu ba ba abin da za mu iya sai dai rufe makaranta mu je mu zauna a gida mu rufe makarantu ko mu haɗu a kasuwa mun ƙi zuwa masallaci mu je kuma mu haɗu a filin bal mun ƙi zuwa sallar juma mu je mu haɗu a tasha za a daina tafiya ne ka hau mota ka yi awa uku da kai da wani ya ta tari awa uku ne ta zuba maka ya za ka yi ka ƙi zuwa jam'i tunda an ce karka kamu da coronavirus yanzu wasu suna nan ana ta kamfen ya kamata a dakatar da sallar juma'a ya kamata su gaba ɗaya hankalinsu akan sallar jam'i wallahi a gidan rediyo abinda zaka ji suna faɗa it's very unfortunate wallahi duk hankalinsu sallar juma'a yanzu jiyan nan an ce gwamna yan rufa'in na kaduna ya fito live jiya da daddare ya ce sun za su dakatar da sallar jam'i da sallar juma'a ma gaba ɗaya a kaduna kai ya ma saka doka kar a yi juma'a a kaduna wanda duk suka yi juma'a jiya a kaduna to sun saba dokar gwamnati ne aikin da za su yi mutane kenan banzaye ana nan duk arewa ga baki dai bamu da wannan injin gwajin wannan abin sai abuja kadai amma a kudu ana da guda uku yanzu me ya kamata sai mana rufe jam'i ya kamata su yi koko su nemo mana injinan gwada mu a gane kana da coronavirus din ko baka da coronavirus din ko na makamancin wannan babu injin ma da za a gane kana da shi ma babu ko lasa fiba din nan da ta ta kama mutane da da me ɗaya sunan annobar wannan annoban nan wannan ebola malam kasan idan mutum an same shi sai dai a kai shi lagos a gwado shi lagos ko abuja munan duk gaba ɗaya arewa ba mu da shi yaya aka yi suka mallaka mu ina ina namu yanzu wannan ya kamata su samar da na'urorin da za a magance wannan abun shi ya fi dacewa ko ku su kafa doka a daina zuwa sallar jam'i to duk za ku ji suna nan za ku ji suna sanarwa kar a je jam'i kar a je juma'a amma kuma ba wanda yake magana kar a je kasuwa ba kuma wanda yake maganar kada a hau mota a yi tafiya shi ba cakuduwa ba ne ba yanzu shiga kasuwanninmu nan ka gani mai tattasai da tumatir mai wake mai kaza kaza shago jiki na dukan jiki ba tari ba ko kashi ma za ka yi ma duk sai ya yake ba kowa ma ka duba tunani da Allah duba wani tunani a illata mu a kassara mu kuma yanzu kaga economically za su karya mu duk wanda ya zauna a gida baya nemowa talauci ya zo masa yanzu ana hasashen cewa kayan abinci ma zai daga daga nan sati ɗaya biyu uku masharrantan sun fara lissafi suna calculation kayan abinci zai tsada yanzu ana hasashen cewa za a samu matsalar rashin tsaro saboda mutane babu kuɗi hannun sace-sace yanzu ana hasashen cewa wannan dakatar da karatun dukkan private sectors da aka dakatar da aiki to ba za su biya albashi ba tunda ba ya aiki ba za su biya albashi ba kaga musiba ko ita kanta yanzu Najeriya inda ake tace mana man man da ake tace mana yana zuwa mana mu a dawo da shi mu daɗa kai shi kasuwar duniya kasashen su ma duk an rufe su an daina in ban da rashin mutunci ba me alakar wannan ciwon da da rufe matatar mai me alakar wannan ciwon da kin sai da mai a kasuwar duniya dan girman Allah America ce take deciding kurin aiko kar ai kawai kamfanonin sun tsaya komi ya tsaya an dakatar duk an gigita mutane mu kuma islamically addinance mu ne casualties din an daina zuwa umara an daina zuwa kaza in ba su ga dama ba wallahi alazim ina gaya muku wallahi ko hajji ba za a yi ba dan yanda aka gigita kasar saudiya a gigice suke billahi alazim ba uban da ya isa shiga musu kasa sun rufe ta kirif ba wani maganar tarawihi ba wani abu jiya mutane suka ce sun je haramin za su yi sallah wallahi yan sanda ne suka kore su ba a yi ba sai dai liman ya tashi ya yi da yan ma'aikata kwaya uku hudu biyar haka aka yi sallar juma'a akwai bala'in da ya wuce wannan eh su ma su ma ma'aikatan ba fita suke haram ba suna nan diman da'iman malam sun gama da mu ga baki ɗaya sai abin da Allah ya kurau shi yasa muka faɗa muka ce menene mafita mutane su kama Allah amma duk wani labari da zaka zo ka dogara shi a nan gurin a gaya maka wallahi talla za ka iya fada ramin da baka tsammanin sa kurin mu kama Allah mu bi dukkan matakai na neman tsaro da samun lafiya akan ciwuka da cututtuka da duk abin da likitoci suka ba da shawarwari a kiyaye amma kar ku ɗauka dabara da wayo kar a yi sallah kar a je masallaci kar a je kaza sauransu zai abin nan yanzu fa mu Allah fa cewa in mun shiga bala'i fa firru ila Allah haka Allah ya ce mana ko mu koma zuwa ga Allah in mun shiga bala'i yanzu su abinda suke ta nuna mana mu rabu da Allah to an kori mutane daga masallaci ba a raba su da Allah ba a ce duk wanda yake da ciwo kar ya zo ko a yalwata abubuwan a je a ta gwaji duk wanda aka san yana da shi a killace shi muna da kuɗin da za a sayi wannan na'urorin gwaje-gwajen muna da shi amma ba za su saki kuɗin ba to sai muka zo muka zauna ba mu je sallar jam'i ba a gidana ni da iyali na mu goma sha mun hadu me aka yi yara sun fita sun je sun yi bal me aka yi ba wani asibiti duk manyan asibitocin nan gaba ɗaya duk wanda aka kama shi ma ana tsammani yana ci billahi azim sai dai ka mutu babu abin da za a gwada ka da ai wannan da a nemo kayan aiki wanne fi muhimmanci to za ka ga tattalin arziki mun karye sannan a imanin mu ma mun karye ai banda mutane su zo a daɗa ƙara musu ƙarfin gwiwa a ce ku riƙe Allah ku ci gaba da yin addu'a don wallahi addu'a ce za ta yi maganin wannan tsiyar addu'a ne kuma na gaya muku ina maimaitawa wallahi akwai siyasar duniya a cikin wannan abu ku fahimci wannan zance akwai siyasar duniya a cikin wannan akwai kitimurmuna akwai tsiya in gaya maka kaji yanzu su sun rufe makarantunsu can amma me suna yin online ga wannan yaron gashi nan ka ganshi nan daga china ya taho gashi nan an rufe makaranta amma yanzu haka yana karatunsu online tun kafin ciwon ya faru ya tafi umra yana maka abin ya faru yanzu haka yana gida yana najeriya yana karatunsu online ba tsaye da karatun ba duk kasashen televisions ɗinsu ga baki ɗaya karatun firamare daga karfe kaza zuwa kaza karatun sakandare daga karfe kaza zuwa kaza yan jami'a su shiga online su browsing suna da wuta suna da ruwa suna da internet facilities a wadace to mu yanzu nan wani ya zo gwamna ko na abin nan ya sa gilas a ƙarƙashin hancinsa a dakatar da karatu to an dakatar da karatu wata kaza kuma sai Allah ya san wata nawa za su yi ba sai abin da Allah ya yi to yanzu ya za a yi akwai wani karatu a intanet a Najeriya akwai wani gidan talabishin da za su sa maka 24 hours suna maka darasi yaron ka yana kallo kuma mutum nawa ne ma suke da talabishin din in kana talabishin din mutum nawa yake da wuta a gidansa ya za ku zo kuna calculation kuna haɗa mu da ƙasashen da sun ci gaba ai wanda ku sake tunani to haka suke sai su zo su yanke hukunci ba sa neman shawarar masana ba sa neman kawai shi kenan dan dai doka to an haƙura ba za a je makarantar ba za mu ci zama ba za mu je makarantar ba yanzu yara za su zana waye za su zana jam za su zana wane ne harkar jami'a abubuwa sun lalace sun shiga yajin aiki an sanar ma da kwaleji da jami'a da university da waye duk kowa ya koma gida ya zauna yanzu jiya wani yaro dan jami'a nan daga kudu yake bai da yadda zai ya ce ana nan ana ta maganar cewa a hostel din ma sai an kore su kowa ya tafi gidan ubansa yana neman ya ma zai ma tukunna to in sun tafi gidan iyayen nasu ba cakuduwa dai za su yi ba shi yasa muke maimaita a nemi maganin a nemi sanitizers yaya za a samar wa mutane kariya shi ya fi amma ya lait so ni ina faɗa muna maimaita jama'a mu yi addu'a kudu mu je mu yi addu'a mu je mu yi addu'a kuma mu dai kam in wannan abin ya zo ya dira mana anan to sai abin da Allah yi yanzu a cikin ana wannan yanayin ku duba wani tunani fa kun ga a Lagos abin ya sauka ko amma ku duba da aka zo rufe airport sai aka rufe airport din Kano lagos ɗin da cutar ta sauka ba a rufe airport ɗin ba ka duba wani tunani wanda galiban arnan nan za su sauka ba a kano suke sauka ba a lagos suke sauka yanzu lissafin da aka wanda aka samu a najeriya ɗan italy ɗan kaza a wata baturiya ta sauko daga america ta taho a cikin wannan kwanakin ko bature ko baturiya ana faɗa ta sauka daga lagos ta shiga osun ta shiga kaza ta shiga kaza direban da ta ɗauka ya mutu ana nan yanzu ana ta bincike ita ma ta mutu ko shi ma ya mutu yanzu ana binciken wai mutane nawa ya mu'amala ce tambaya yaya aka yi ana cikin wannan abin aka bari ya sauka har ya zo ya shiga har ya tafi me ya kai shi osun me ya kai shi kaza me ya kai shi kaza me ya kai shi kuma wani nan yake faɗa mana nan a rediyo na jiya wani yana faɗa yana cewa su fa jama'a suna cikin abin nan yace wallahi yan China kantin kwari fa duk sun daddawo ya ce 'yan china masu shaguna a kantin kwari wallahi wallahi sun dawo suna ta bubbudewa ta ina suka sauka wani abu za su bayar kawai a wuce da su najeriya ce mana allah gyara mana halin mu bari mu dan dakata a nan mu yi addu'a mu yi addu'a kar mu daina yin addu'a mu ta addu'a yawa mu da ita muka dogara mu ci gaba da yi muna maimaita insha allahu allah zai ba mu kariya amma ya kamata ku sani abubuwan suna buƙatar gyara da lissafi kwarai da gaske kuma kada wani musulmi ya zo ya gigita kansa ya hana kansa ci ya hana kansa sha ya hana kansa wani abu ka je ka ci gaba da harkokin kai tawakkali ga Allah kurum in ba ka wallahi za su gigita musu zai su ta kashe mu ma ciwon bai zo ya same mu su gigita mu wallahi mu dogara kurum ga Allah kullun yusibana illa ma kataballahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana wanda suka kulla mana sharri kuma Allah mayar musu kansu wa subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته